الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin biyu ga watan zulka'ada shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha biyar lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na shekul imam abdulgani ibn abdulwahid ibn ali al-makadisi rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambaya ta kan iya gabata hukuncin mi a wai menene hukuncin yin waka taka su ta rabu idan waka ya kasance akwai hikimomi a cikinta ba tare da an hada ta da wani kiɗa ko wani busa kuma babu wasu kalmomi waɗanda suke na batsa a cikinta to wannan za a iya ajiye ta matsayin halak domin za ka samu kowane yare suna da wake-wake wanda waɗannan wake-wake nasu akwai kalmomi waɗanda suke na hikima hakanan idan waka ta zamanto akwai wato shine yabon musulunci da mabiyansa kuma babu wuce gona da iri a cikin wakar babu kiɗa babu busa wannan ita ma za a iya ajiye ta a matsayin halacci amma duk wakar da ya zamanto akwai kiɗa a cikinta ko busa ko ya kasance akwai wuce gona da iri ɗaukan wani a bashi matsayin da ba nashi ba to wannan waka haramun ce kai balma wani lokacin waka takan kai matsayin shirka ce ga ubangiji subhanahu wata'ala a ci domin wasu kalmomi da suke kunshi a cikin ta an gane ko kamar irin wake-wake waɗanda suke na yau waɗanda ga sunan barkatai wanda kafirci ne tsantsa wanda kafircin kuma ya kai matuka wanda kafircin ma ya wuce wato kafircin yan mushaku kunne na ya jiye mun wata waka wanda amshanta shine baba uban Allah in yasi amshan wakar baba uban Allah in yasi wai shi mawakin a cikin wakar yake cewa wai in har ka ce Allah baya da uba to shege ne to kaji ko wai amshan wakar baba uban Allah in yasi haka wata da naji wanda amshanta shehu ibrahim Allah ne kar ku tambaya wallahi shehu ya fi Allah ubangiji na an ba shi matsayin Allah kuma an fifita shi akan Allah da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su amshan shi ne shehu ibrahim Allah ne kar ku tambaya ya ce wallahi shehu ya fi Allah ubangiji na to irin waɗannan waƙoƙi da cewa ba a haife ka ba aihuwarka karya ne lam yalid wa lam yulad da irin wakar da wata wadda take cewa wai madogara ta manzon Allah abin dogaro na manzon Allah kaga wannan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ne ta ɗauka ta ba manzonsa ba a dogaro ga kowa sai ga Allah da ya halicci halittu duk wanda ya dogara ga wani Allah ya zama mushriki to don haka kasancewar ita waka a jimilce ba za ka iya cewa kwata-kwata waka haramun ce ta kasu ta rabu akwai wakar da takan iya zama matsayin ta halak akwai wakar da haramun ce wanda kuma haramcin ya kai matuka kamar wanda muka yi misali wanda shirka ce wannan tsantsarta shirkar da ta wuce ma ta kai matuka a cikin mu kuma daman kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa da sannu wasu jama'a daga cikin al'umma ta za su zo manzon Allah ya ce yastahilluna al-hirra wal hariri yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azi manzon Allah ya ce yastahilluna al-hirra sai ce wal harira za su ringa halitta zina wato da sanya tufafin alhariri wal khamra wal ma'azifa kuma za su ringa halitta wato giya manzo Allah sai ya ce wal ma'azifa da kayan kiɗa wani malami don rashin tsoron Allah an masa tambaya dangane da irin wannan wake-wake da ake da kiɗe-kiɗe menene matsayinsa sai ce a su a tarika su su ba a yi maimakon ya fito fili ya yi bayani game da haramcin abun sai ya kwana ya ce a asuliya da rika su ba sai to yana da rikar ku ba kwaye matsayinka na malami ne amana ce aka tambaye ka ka fito ka yi bayanin gaskiya kamar yadda Allah ya hukunta don haka abubuwa ne duk ga su barkatai waɗanda wallahi duk wanda wanda ma bai je makaranta ba ya san wannan abu kafirci Allah da ya halicci halittu za a ce yana da uba bayan ya wanke kansa ya ce lam yalid wa lam yulad kuma har ma a ce ga wani wanda ya dauki matsayinsa cewa shi ma Allah ne kuma an ce ma yafi Allah da ya halicci halittu kuma a tsaya ana kwana wanda kuma da ido na na gani gaya wani wannan ne da ya ɗauko ya kawo ziyara tun daga senegal sai da ya zo har ƙauyen da makara lokacin da aka zauna ana gabatar da shi shi wanda yake gabatar da shi ya ce wannan ya ce shi ne shehu ibrahim wannan shi ne shehu amadu tijjani wannan shi ne manzan allah ya ce kai wannan shi ne allah da kanshi gaya abu ne wanda yake a tabbace farko wani ya dora shi akan youtube to yan uwa sun yi kokarin sun sauko shi kaga irin abubuwa ne waɗanda suke gasu kuma masu haka sai su ringa da'awar waɗannan cewa wai su ne waliyan Allah min yarda waliyai ne amma na shaidani domin ubangiji ta'ala ya faɗa ya faɗa Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat da can faɗar sa faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin ko kuma kafin haka alladina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kai da shekwani kana ba'ifa shaidani yana da waliyansa kuma Allah yana da nashi amma duk mai irin haka ina mai hankali ya ce wannan waliyi ne na Allah abubuwa ga sunan waɗanda suke na shirka a fili darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin babu li'an wanda lafazin alli'an an ciro shi ne daga alla'an kamar yadda bayani ya gabata kalima ta alla'an ma'anarta shine at-tardu wal ib'ad kore abu wato da nisan tashi don haka iblis da ya yi girman kai ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya ya duka ya yi sujada ga adam alaihi salam ubangiji ta'ala ya tsine masa albarka wa inna alaika wa yake cewa wa inna alaika la'anata ila yawmiddin ubangiji ta'ala ya ce lalle tsinuwa ta tabbata a kanka har izuwa yinin sakamako shine yinin alkiyama ko kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratun nisa la'anahullah ubangiji ta'ala ya tsine masa albarka ma'ana ya tsine ma iblis ya nisanta shi game da jin kansa da rahamarsa to don haka asalin kalima ta alla'an wato shine at-tardu wal ibad kure abu da nisanta shi don haka mun yi bayani wannan babi in ma ka kiraye shi babu li'an ko kuma ka kiraye shi da me mu ce babul mula'ana suna na biyu kenan al-mula'ana na uku ko kuma ka ce at-tala'un at-tala'un kenan in ma mu ce al-li'an ko mu ce almula'ana ko mu ce attala'un a shar'ance idan aka ce alli'an kamar yadda malamai suka faɗa suka ce shahadatun mu'akkadatun bi aimanin minan zaujai makarunatun bi la'anin augaba wato wata shaidawa ce wadda take abin karfafawa da rantsuwa wato daga ma'aurata guda biyu rantsu shaidawar da ta haɗu wato da tsinuwa a gabar ko kuma fushi kamar yadda rantsuwa ce biyar shi mijin zai yi ta biyar zai cike ta da cewa tsinewar Allah tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in har ƙarya yake ma matarsa game da cewa ta yi zina ita ma ta yi shaidawa guda hudu ma'ana rantsuwa guda hudu ta biyar sai ta cike da cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in har mijinta yana da gaskiya akan abin da yake jifanta da shi wanda mun yi bayani shi li'ani abu ne wanda ya samo asali a cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da ijma'i na malaman al'umma tun zamanin sahabbai har zuwa yau babu sabani cewa li'ani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma muminai wanda asali daga cikin alkur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu laminas sadiqin والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين waɗannan ayoyi su ne asali game da wannan babi na alli'an wanda daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a darasi da ya gabata mun karanta hadisi na farko a baban shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda wanda ke cewa wani dan wani domin babu wata fa'ida game da bayyanar da sunansa abinda ake nihi dai a fahimci hukuncin da yake karkashin kissa don haka ya ce anna fulana bina fulan lalle wane dan wane ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah a ra'aita Allah wajada ahadu namra'atahu ala fahisha kaifa yasna ya ce ya manzon Allah ba ni labari ɗayan mu idan ya samu matarsa wato akan aiki na alfasha ma'ana tana zina abinda ake nihi da fahisha anan ita ce zina kamar yadda ubangiji ta'ala ya siffanta ta da wannan sifa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila idan aka ce fahisha laifi laifin da muninsa ya kai matuƙa shi ne ya ce ya rasulallahi ba ni labari ɗayanmu idan ya samu matarsa misali tana zina kaifa ya suna yaya zai yi ya rasulallahi ya ce in takallama takallama bi amrin azim in har mutum ya maganta to ya koyi magana fa da al'amari mai girma ka fito ka ce matarka ka ganta tana zina ya ce wa in sakata sakata ala mithli zalik idan ko mutum ya sha bakinsa ya kame to tabbas ko ya kame bakinsa akan wani game da wani al'amari mai girma kamar yadda hausawa muke cewa ya shiga tsaka mai wuya in kai magana ka yi magana da wani al'amari mai girma in ka kyale kuma ka kyale game da wani al'amari mai girma ibn umar Allah ya kara musu yadda sai ya ce fa sakata annabi sallallahu alaihi wa sallama fa lam yujibu azan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shuru ya ja bakin sa ya kame bai amsa masa bai ce masa komai ba wanda bayani ya gabata akan wannan gaba mun fita da wani darasi akwai wanda zai iya tunawa da shi na'am na'am cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya kadar gabansa ya ba da fatawa kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi hukuncin al'amari ma'ana baya gaban kansa ya amsa wata tambaya ba tare da wahayi na ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya wanke shi game da son zuciya wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake ba shi da amsar tambayar da aka masa manzon Allah ya ja bakin sa ya kyale bai ce komai ba kuma wannan fa'ida ta biyu shine kasancewar anan akwai darasi na musamman wato shine kyamar tambaya dangane da abin da bai wakana ba wanda magabata suna kyamar haka kwarai mutum ya zamanto kafin al'amari ya faru ka ringa tambaya in an yi kaza yaya ya kamata a yi kaza in an yi kaza menene hukuncin kaza kuma tare da cewa al'amarin bai wakana ba shine sai ya ce falamma kana ba da zalika atahu wato bayan wannan tambaya da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wani lokaci sai gashi ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya faɗa yace innal ladhi sa'altuka anhu yace lalle abinda na maka tambaya game da shi ya rasulullah ka dubutuni tubi yace ai hakika an jarrabe ni da shi abinda na maka tambaya game da shi tabbas yace yanzu an jarrabe ni da shi yau an jarrabe ni da shi fa anzalallahu azza wa jalla haula il ayati fi surati nur ubangiji ta'ala take yanke daga saman bakwai sai ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda suke bayyanar da hukuncin wannan mas'ala ubangiji ta'ala ya ce wallazina yarmuna azwajahum lalle waɗanda suke jifan matansu da kalima ta zina cewa sun yi zina walam ya kullahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da shaidu waɗanda za su zame musu shaida akan tabbacin wannan zina illa anfusuhum face kawai kawunansu kai kadai baka da shaida wanda ita kwa shaida ta zina sai an samu mutum hudu to baka da wanda zai zame ba baka da mutum uku waɗanda za su zame maka shaida shine ubangiji ta'ala sai ce fa shahadatu ahadihi shaidawar ɗayansu daga cikin ma'auratan arba'u shahadatin billahi ma'ana ɗayansu zai shaida da Allah shaidawa guda hudu innahu lamina sadiqin cewa lalle yana daga cikin masu gaskiya akan abin da yake jifan matarsa da shi na cewa ta yi zina an gane ko wal khamisatu ubangiji ta'ala ya ce cikon rantsuwa ta biyar anna la'anatallahi alayhi lalle tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in kana minal kazibina in har ya kasance daga cikin makaryata ma'ana cewa ƙarya yake mata akan wannan magana ta zina tsinewar Allah ta tabbata a kansa ubangiji ta'ala sai ya ce wa yadra'u an hal azaba an ta shahada arba'a shahadatin billahi innahu laminal kazibina na daga cikin abin da zai ije mata al'azab me ake nihi da al'azab a nan shine haddi an gane ko ubangiji ta'ala ya ce shaidawa hudu da za ta yi da Allah cewa lalle mijinta yana daga cikin makaryata akan abin da yake jifanta da shi to in ta yi wannan shaidawa guda hudu ta cike shaidawa ta biyar shine wal khamisata a riwaya ta hafs in a riwaya ce ta warsh wal khamisatu an gane ko wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin cikon rantsuwa ta biyar cewa fushin Allah ya tabbata akan ta in har mijinta wato yana daga cikin masu gaskiya akan abin da yake jifanta da shi in ta yi haka ita ma ta ije ma kanta haƙi to shine yace fatalahunna alaihi manzon Allah ya karanta masa waɗannan ayoyi wa wa'azahu manzon Allah ya galgade shi wa zakkarahu ya tunatar da shi game da girman Allah kuma da girman wato azabar da Allah ya tanada ga duk wanda an gane ko ya kangare masa ma'ana ƙarshen al'amarin manzon Allah ya tunatar da shi wa akhbarahu manzon Allah ya bashi labarin cewa anna azabar duniya ahwanu min azabil akhirah lalle azabar duniya ta fi sauki game da azaba ta lahira kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wala azabul akhirati ashaddu wa abqa lalle azaba ta lahira ubangiji ta'ala ya ce ashaddu ita ce mafi tsanani game da azaba ta duniya wa abqa kuma ita ce mafi wanzuwa mafi dawwama domin azaba ta duniya lokaci gare ta in ma shi wanda yake azabtar da kai ya gaji ya daina ko kuma in mutuwa ta cin maka ai dole zai daina azabtar da kai tunda hausawa suna cewa kunkurus kan dan barya kenan an kai karshe babu abin da ya rage to ita kwa azaba ta lahira ba ta yankewa duk wanda Allah ya dosa shi a cikin azaba a ranar kiyama to wannan azaba ba ta yankewa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa ya tajarrahu wa la yakadu yusibu wa ya atihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit to shine manzon Allah ya bashi labarin cewa anna azabar duniya lalle azaba ta duniya ahwanu min azabil akhirah ita ce mafi sauki game da azaba ta lahira fa qala sai yace la wallazi ba asaka bil haqq yace ya rasulullahi rantsuwa nake maka da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya la anan za'ida ce ne ta akidil kasim kamar yadda Allah ya yi amfani da irin haka da dama a cikin alkur'ani ɗaya daga cikinsu la uqsimu bi yawmil qiyama ay uqsimu bi yawmil qiyama shine yace la wallazi ba ataka bil haqqi kamar yadda zamu ce la wallahi bala wallahi shine yace la wallazi ba ataka bil haqqi ina rantsuwa da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ma ka zartu alaiha ce wallahi ya rasulallahi ba ƙarya na mata ba abinda nake faɗa tabbas ne manzon Allah ya ce to naji thumma da aha sannan manzon Allah ya aika aka zo masa da matar fawa abaha manzon Allah ya gargade ta wa akhbaraha ya bata labarin anna azabar duniya ahwanu min azabil akhirah lalle azaba ta duniya ta fi sauki game da azaba ta lahira manzon Allah ya ja hankalinta faƙalat ita ma sai ta faɗa ta ce la wallazi ba a saka bil haƙƙi ta ce ya rasulallahi ina maka rantsuwa da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya inna hula kazi lalle mijin nan nawa makaryaci ne game da abin da yake jifa na da shi na cewa na yi zina shi ne ibn umar ya ce fa bada abin rajuli manzon allah sai ya fara da namijin fa shahida arba'a shahadatin billahi ya yi shaidawa da Ubangiji shaidawa guda hudu rantsuwa ce amma sai an haɗa ta da lafazin al'ishahad an gane ko ashhadu billahi ina tabbatarwa ina rantsuwa da Allah innahu lamina sadiqina yayi rantsuwa hudu yana mai shaidawa da Allah cewa lalle shi wato yana daga cikin masu gaskiya akan abin da yake jifanta da shi wal khamisatu ibnu umar yace rantsuwa ta biyar yace anna la'anatallahi alaihi yace ashhadu billahi ina shaidawa da Allah anna la'anatallahi alaihi yace tsinewar Allah ta tabbata a kansa in kana minal kadhibin in har ya kasance daga cikin makaryata ma'ana in har ƙarya yake mata tsinewar Allah ta tabbata a kansa thumma sanna bil mar'a sannan manzon Allah ya biyanta da matar fa shahidat arba'a shahadatin billahi ta shaida da Allah tana mai rantsuwa sai da ta yi shaidawa hudu innahu laminal kadhibina cewa lalle mijinta yana daga cikin makaryata akan abin da yake jifanta da shi na cewa ta yi zina wal khamisatu ta cikin rantsuwa ta biyar anna ghadaballahi alaiha cewa fushin Allah ya tabbata akan ta in kana minas sadiqina in har ya kasance yana daga cikin masu gaskiya akan abin da yake jifanta da shi da kowa yayi wannan shaidawa biyar ثم فرق بينهما manzon Allah sai ya raba tsakankaninsu har abada wannan rabuwa rabuwa ce wadda take ta dindindin matukar wani bai dawo bai karya ta kansa sun maƙala sannan manzon Allah sai ya ce inna Allah ya alamu lalle ubangijin da ya halicci halittu gaba ɗaya ya alamu na sanin anna ahada kuma kazibu lalle ɗaya daga cikin kuma karyaci ne an gane ko daidai daga cikin ku makaryaci me yasa shi ya ce ta yi zina ita ta ce ba ta yi ba to an ce ya yi rantsuwa biyar ya yi rantsuwa da rantsuwa biyar yana mai shaidawa da ubangiji cewa tabbas ya ga tana zina ita ma ta yi rantsuwa biyar ta ce mijinta karya yake mata ita ba ta yi zina ba kaga ba bai yiwuwa a ce gaba ɗayan wato gaskiya ne domin tabbatarwa kishiyar korewa ce bayan da za a yi korewa da tabbatarwa su haɗu abubuwa biyu ne waɗanda ba sa haɗuwa yanda ruwa da wannan yanda wuta da ruwa ba sa haɗuwa a cikin tasa guda to haka korewa da tabbatarwa ba sa haɗuwa a lokaci guda ba sa ba yanda za a yi su haɗu to shine manzon Allah sai yake cewa inna Allah ya'lamu anna ahadakuma ka lalle ubangiji ta'ala yana da sanin cewa ɗaya daga cikin kuɗi makaryaci ne domin me yasa babu abin da yake koyuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala a cikin sammai bakwai da kasai bakwai inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama fa hal minkum ta'ib manzo Allah yace shin akwai wanda zai tuba daga cikin ku manzo Allah yana bujuro musu tuba ga ubangiji fa halimin kuma ta'ib sai da manzon Allah ya maimaita su uku shin akwai wanda zai tuba daga cikin ku wa fi lafzin a wani lafazi da manzon Allah ya raba tsakankanin su sai ce la sabila laka alaiha ba ka da wata hanya wato da zaka kama ta da laifi ba kai ba ita tunda ta yi shaidawa biyar da Allah cewa karya kake mata to la sabila laka alaiha ba ka da wata hanya a kanta wanda za ka kama ta da laifi ƙala ya rasulallah sai ce ya manzan Allah mali ya ce dukiyata nake bukata wadda na gabatar mata a matsayin sadaki ta dawo min da kayana ƙala sai manzan Allah ya ce la malalaka ba ka da wata dukiya a gunta an gane ko ko tanga ko dala ba ka da ita a gunta in kunta sadakta alaiha in har ka kasance ka yi gaskiya a kanta cewa ta yi zina manzo Allah ya ce masa fa huwa bi mastahalalata min farjiha wannan sadaki tuntuni ya riga ya zama halaliyarta a sanadin ka halatta gabanta an gane ko a sanadiyar halatta gabanta da kai a wannan sadaki da ka gabatar to tuntuni ta cinye sadaki daidai da dala ba ka da ita a kanta wa in kunta kazabta alaiha manzo Allah yace in kokari ya kamata fa huwa abadu laka minha wannan shine ma mafi nisan ta sadakin daga gare ta ma'ana shine mafi nisan ta ka game da neman wani sadaki a wajenta bayan ka kusance ta a aure ingantacce kuma ka zo ka mata kasafi ka ce kana bukatar sadakinka a takaice ne wannan hadisi bayani ya gabata a kansa shine asali wato game da li'ani yau za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلائنين malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne na 325 riwaya ta abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda anna rajulan ibn umar ya ce lalle wani mutum ramam ra'atahu wato ya ma matarsa kazafi cewa ta yi zina an gane ko don haka ne Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum waɗanda suke jifan matansu suke jifansu da me ba suna jifansu da dutse ba an gane ku suna jifansu ne da wata kalima wadda ta kai matuka a wajen muni ita ce kalima ta zina shine ya ce anna rajulan lalle wani mutum ramam ra'ata wato ya jefi matarsa da kalima ta zina wanta famin waladiha wato ya kore ɗanta ya ce ba na shi ba ne ba ɗan da yake tsakanin shi da ya je ce a ba ɗan shi ba ne ba kwata-kwata ya ce bai yarda ba bai amince ba wannan ɗa ba na shi ba ne shigo masa da shi aka yi cikin gida ibn umar ya ce fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ne shi wannan mutum ya jefa matarsa da kalima ta zina kuma ya ce ɗan da ta zo da shi ba na shi ba aka zo kotun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fatala ana kama kala Allah ta'ala manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su suka yi da ani kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul nur mijin ya yi wannan shaidawa rantsuwa hudu yana mai shaidawa da Allah ta biyar ya cike da cewa tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in har ƙarya yake mata ita ma ta yi rantsuwa hudu tana mai shaidawa da ubangijinta cewa mijinta ƙarya yake mata ta biyar ta cike da cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in har mijinta da gaske yake akan abin da yake jifanta da shi na cewa ta yi zina ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلائنين da suka gama wannan li'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba tsakankanin su yace ba kai ba ita kamar yadda ya gabata la sabila laka alaiha manzon Allah ya raba su kuma rabuwa ta dindindin sannan manzon thumma qaba bil waladi lil mar'a sannan manzon Allah ya zartar da hukunci cewa da na wannan matar ne kenan zai danganta zuwa wannan mata domin ita ta haife shi amma ba shi da alaka da wannan miji me yasa saboda ya kore ya ce ba dan shi bane dan haka babu gajejeniya tsakankanin su a takaice wannan hadisi shi ma na tabbatar mana wato da hukuncin li'ani kamar yadda wancan hadisi ya gabata kenan a duk lokacin da aka yi li'ani idan mutum ya kure ɗa ya ce ba nashi ba ne ba to a nan za a zo a yi li'ani kuma in aka yi li'ani za a raba tsakankaninsu kuma rabuwa wadda take ta dindindin kuma ta za a danganta shi zuwa uwar shi kenan wannan mutum ba za a danganta masa me yasa saboda ya kure ya ce ba ɗansa ba ne sannan kuma wannan yana nuna mana li'ani abu ne wanda yake wajibi a duk lokacin da miji ya tuhumci matarsa wato da zina an gane ku to nan za a nemi cewa ya kawo shaidu in ya kawo shaidu suka tabbatar da shaida to wannan ba sai an rantsar da shi kai tsaye abin da za a yi mata na hukunci a jajjefe ta har ta mutu in kwa aka ce ya kawo shaidu babu waɗanda za su zame masa shaida to a nan ba za a yi masa haddi na kazafi a farko iya abin da za a nema daga gunsa shine ya yi rantsuwa hudu ta biyar ya cike da cewa tsinewar Allah ta tabbata a kansa in har karya yake mata in ya yi wannan rantsuwa to wannan shi ya ije ma kansa haddi na kazafi sannan ita kuma sai a nemi cewa ita ma ta zo ta yi rantsuwa da Allah in ta yi rantsuwa da Allah rantsuwa biyar kamar yadda Allah ya ambata mana to ita ma ta ije ma kanta haddi amma a farko in aka ce ya rantsi ya ce a shi ba zai rantsi ba ba shaida kuma aka ce rantsi ya ce a shi ba zai rantsi ba to a nan bulala tamanin za a masa haddi na kazafi kenan ƙarya yake mata e aka ce masa rantsi ya rantsi to wannan ya ije ma kansa haddi sai a ce ta rantsi in ta ki rantsewa to a wannan lokaci ita kuma za a zartar mata da haddi haddi na zina shine za a jejjefe ta har ta mutu kuma wannan hadisi yana nuna mana shi li'ani abu ne wanda ke wajabta rabuwa tsakankanin ma'aurata rabuwa wadda take ta dindindin ba maganar koyi tsakankaninsu an gane ko sai dai idan wani daga cikinsu ya ji tsoron Allah ya dawo ya karyatar da kansa to a lokacin nan sai a zartar masa abin da ya cancanta na hukunci الحديث السادس والعشرون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها قال خمر قال فهل يكون فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنا أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه إرق قال وهذا وهذا عسى أن يكون نزعه إرق wato hadisi na 326 riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa ja a rajulun min bani fazara wato wani mutum daga cikin kabila ta fazara wannan mutum shine Ubamubam ibn Qatada Allah ya kara masa yadda wanda ita kabila ta fazara kabila ce a dinaniya min ga tana daga cikin larabawan yaman an gane ku wannan mutum yana kai dangane zuwa wannan kabila ta banu fazara shine anan abu huraira ya ce ja a rajulun min bani fazara wato wani mutum shine bambam ibnu katada Allah ya kara masa yadda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce inna mar'ati waladat gulaman aswad yace ya rasulullah ya ce matata ta haifa mun wani bakin ɗa a nan jirwaye da kaman wanka ne yake shi dai bai fito ba fili ya ce ta yi zina amma dai yana ɗan tuhumarta shi ne ya ce inna ra'ati waladat gulaman aswad ya ce lalle matata ta haifa mun wani bakin ɗa ya samu kai kawo da wasi-wasi a cikin zuciyarsa game da wannan da. فقال النبي صلى الله عليه وسلم wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya fahimci me yake nihi da wannan kalima cewa jirwayi da kaman wanka ne yana da dan tuhumarta amma bai fito fili ne ce ta yi zina to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi kokarin yaya za a yi ya gamsar da shi ya gusar masa da abin da yake kai kawo a cikin zuciyarsa na wasi-wasi shi ne manzan Allah ya ce masa hallaka ibil manzan Allah ya ce masa shin ko kana da raƙumma hala na'am ya ce kwarai da gaskiya rasulallahi ni kam nake da raƙumma manzan Allah ya ce to na ji fama alwanuha menene kamannin raƙumman ka ma'ana menene launinsu ƙala sai ya ce humrun ya ce raƙumma na jajaye ne lafazin humrun jam'i ne na ahmar ahmar shine mufrad jam'unsa sai ka ce humrun mimun in kenan kai masa iskan shine kai masa sukun kamar yadda in ka ce aswad jam'unsa shine sudun kamar yadda in ka ce akhdar kenan jam'unsa shine khudrun azraq sai ka ce zurqun idan ko muka ce humurun ma'ana mimun kin muka masa gamma jam'i menene jam'i ne na himar himar mufrad jam'unsa shine humur kenan mimun kin sai ai mata gamma kamar yadda Allah yake faɗa ka annahum humurun mustanfira shine yace humrun yace ya rasulullahi wato raƙumma na shajaye ne kasan jajayen raƙumma suna daga cikin launi wanda yake zaɓaɓɓe fiyayye a wajen larabawa jajayen raƙumma sun fi kowace raƙumma kima a wajensu ƙala sai manzan Allah ya ce masa naji fa hal ya kunu fi min aurak ko akwai toka-toka a cikin raƙummanka idan aka ce aurak wanda ya karkata zuwa baki amma ba baki ba ne shine a hausa muke kiran shi toka-toka wanda shi launi wanda yake toka-toka ga raƙumma abin ƙi ne abin kyama a wajen larabawa ba sa son raƙumi wanda yake toka-toka abin da ake bukata in ma raƙumma su zama jajaye wannan shine abin da aka fi so ko su zamanto fararen raƙumma amma duk raƙumma waɗanda suke toka-toka to wannan abin ki abin kyama ne a wajensu shi ne maza Allah sai yake ce masa fa hal ya kunu fi hamin aura shin a cikin raƙumman ka ko akwai toka-toka qala inna fi hala waraka yace lalle ya rasulullahi a cikin raƙumma na wato akwai toka-toka an gane ko kaga in aka ce aura wannan mufrad ne jam'unsa shine sai ka ce warakun shi ne ya ce inna fiha wato lawaraka rawun gini ya mata fataha ko kuma sukun a sukun yawa warqun shine jam'usa kenan inna fiha lawarqan yace lalle ya rasulullahi a cikin raqun mana akwai tuka-tuka da dama qala sai manzo Allah yace fa anna ataha zalik ga yamin kai da kake da shajayen raqumma ta yaya aka yi aka samu toka-toka a cikinsu ƙala sai ya ce a sa an ya kuna na za a iraq ya ce mai yiwuwa wata jijiya ta janyo shi ko a cikin kakannin shi akwai wani wanda yake toka-toka don haka ya biyo wani kaka daga cikin kakanninsa manzo Allah sai ya ce to wa a sa an ya kuna na za a wannan dan naka shi ma mai yiwuwa wata jijiya ce ta janyo shi a cikin kakannin shi akwai wani wanda yake da launi baki kuma tabbas haka aka samu wasu mata daga cikin banu ijil suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba da labarin cewa ita wannan mata a cikin kakanninta akwai wata kakarta baka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya misali ne ya sa masa kuma misali wanda yake a kusa kuma ya gamsu da wannan misali don haka kasancewar shi ɗa a nan shi wannan ɗa ga ya bai biyo uwa ba bai biyo uba ba ya zo da wani launi na daban bai biyo mahaifiyar kuma bai biyo ba uban shi to don haka shi za ka samu ɗa wani lokaci za ka ga a cikin dangin shi in ma na wajen uba wani kaka ko wani uba ko wani wan uba ko wani kanan uba ko wani can wanda yake na nesa sai ka ga ya sato kamar shi ka rasa ma ta yaya aka yi amma wanda suka sani sai su ba da tarihi ko kuma a bangaren wani abin da ya shafi uwar shi can a cikin uwar shi ko ya biyo wata kakar kakarta ko wani wanta ko wani kananta ko wani menene sai ka yi tsammanin cewa ma ba dan gidansu ne ba dan gidanka ba ba ma danka bane ba to dan haka kasancewar a nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa tambaya ya ce shin ko akwai toka-toka a cikin raƙuman kasa ya ce kwarai aka ce to yaya aka yi kai da kake da shashayen raƙumma aka samu toka-toka a cikinsu sai ya ce mai yiwa wata jijiya ta janyo shi ma'ana asalin shi kenan mai yiwa ya biyo wani kakan kakan kakan shi maza Allah ya ce to wannan ɗanaka da kake ganin shi baki maza Allah yake ce masa wa haza a sa an ya kuna na za a hoyar shi ma mai yiwuwa wata jijiya ce ta janyo shi don haka kasancewar wannan yana nuna mana hadari ne wanda yake na gaske wato gaugawar tuhuma ba tare da wani dalili ba dole sai ka samu kara'in alama wadda take tabbatar da cewa al'amarin nan da kake jifanta haka ne sannan kuma wannan yana nuna mana cewa shi al'amari musamman abin da ya shahi mutunci al'amari ne wanda ya zama wajibi mutum ya yi taka tsantsan an gane ku dole ne sai an bi a sannu domin al'amari na mutunci na danganta al'amari ne wanda yake mai girma sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana jirwaye da kaman wanka da mutum zai yi na cewa ya kure ɗatu wannan ba kure ɗa ba ne saboda me yace innamra'ati waladat li gulaman aswad ya ce lalle matata ta haifa mu wani bakin ɗa kaga nan jirwaye da kamar wanka ne yana ganin kamar ba ɗan shi bane to irin wannan kalma ba ta nuna cewa wannan ɗa ya kuri ba ɗan shi bane kuma sannan shi jirwaye da kamar wanka shi ma ba a ma mutum haddi wanda yake na kazafi saboda bai fito fili ba ya faɗa kamar yanzu misali kukan ja da mutum sai ka ce masa a garin nan ni kowa ya san ubana kenan kowa ya san babanka ne kake ni kenan kaga a nan kamar kana cewa shi baya da uba to irin wannan shirwaye da kaman wanka ne to irin wannan shi ba a haddi wanda yake na kazafi saboda bai fito fili ba ya yi jifa da kalima wadda take ta zina sannan wannan kuma yana nuna mana kyawun karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar biga misali manzon Allah yakan kusanto wato abu wanda yake nesa abu wanda yake na nesa ta hanyar misali za a kusanto maka shi ka gane kaga a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takaitaccen bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gamsar da shi misali ne kawai ya masa ya tambaye shi kana da rakuma ya ce masa eh menene launin sai ce jajaye ne shin akwai toka-toka ya ce kwarai yaya aka yi aka samu wannan toka-toka ya ce mai yiwuwa daga cikin kakannin shi an taba samun wani wanda yake toka-toka maza Allah ya ce to wannan dan naka shi ma mai yiwuwa daga cikin kakannin shi akwai wani wanda yake da launi baki don haka ya biyo wani kaka daga cikin kakanninsa kuma ya gamsu da wannan misali wannan hadisi kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke kafa ƙa'ida ta al-yaqinu la yazulu bishak wanda ƙa'ida ce daga cikin al-qawaidul kubra daga cikin qawaidul wannan wannan wannan qawaidul fiqh al-qawaidul fiqhiyya an gane ko al-yaqinu la yazulu bishak al-yaqinu la yazulu bishak ma'ana sakankan cewa ba ta gushewa wato a sababin kokonto kuma wannan yana nuna mana da ko da launin shi ya saba da launin mahaifinsa ko da ya saba da launin mahaifiyarsa to dole ne za a danganta wannan ɗa'i zuwa ga mahaifin sai dai in shi mahaifin ya fito fili wato ya kore ya ce ba dan shi bane wato sannan a wannan lokaci kenan za a zo a yi li'ani الحديث السابع والعشرون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله هذا ابن أخي أتبة بن أبي وقاص أهد إلي أنه ابن أنه ابنه انظر إلى شبهه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بأتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللآهر الحجر وهتجبي منه يا سودة فلم ير سودة قط wato hadisi na 327 riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa iktasama Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Abd ibn Zam'a radiyallahu anhuma fi gula wato Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abd ibn Zam'a dan uwan Sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun jayayya fi gulamin game da wani ɗa wani yaro suka ringa jayayya wani bawa ne shi wato sa'ad ibn abi waqqas yace dan dan uwansa ne shi kuma abu ibn zam'a yace a a wannan dan uwansa ne domin dan baiwar mahaifinsa ne shine faqala sa'ad ya rasulullah sa'ad ibn abi waqqas yace ya rasulullah hadha ibn akhi utbah ibn abi waqqas wannan yaro wato dan dan uwana ne kutuba ibnu abi waqas ahida ilayya annahu bun annahu bun wato ya mun alkawali ya mun wasiya cewa ko bayan ran shi in je in dauko wannan da dan shi ne ya yarda ya amince ya tabbatar da cewa na shi wanda wannan kuwa sababin abin da ya kawo wannan kusuma a jahiliya kafin musulunci wato mutum idan yana da bayi mata sai ya dora musu wata diya cewa su je ta koyaya su je su yi zina su kawo masa kuɗi ya tara dukiya shine ubangiji ta'ala ya haramta yake cewa wala tukrihu fatayatikum alal bigari in aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid dunya kada ku tilasa ku yangin ku akan cewa su je su yi zina su kawo muku kuɗi to haka suke tilasa ku yangin su bayan su cewa su je su yi zina su kawo musu kuɗi in har ita baiwar ta samu ciki shi wanda ya zina da ita yakan iya zawa ya tabbatar da cewa dan shi ne ya yarda da shi kuma shi mai gidan mai baiwar sai ya yarda ya ba shi dan haka suke a jahiliya to dan haka shi kutuba ibn abi waqqas yayi zina da baiwar zam'a ibn al-aswad an gane ko mahaifin kenan sauda to shine sai sai ta haifi da kuma ya ga wannan da yayi kama da shi to shine sai ya ma dan uwansa Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda wasiyar cewa ko bayan ran shi wato yayi ilhakin wannan da ya yarda ya ce dan shi ne ya je ya karbo wannan da to a shekara ta takwas shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya ci Makka da yaki Sa'ad ibn Abi Waqqas wato sai ya ga wannan da yayi kama da dan uwansa Utuba a lokacin nan sai ya kirayi dan ya ce ya hada shi cewa dan dan uwan shi ne kuma zai tafi da shi madina ni za a yi abdubun zam'a sai ya ce a'a ina kai ina shi ya ce domin wannan dan baiwar mahaifina ce a kan shimfiɗar mahaifina aka haife shi yaya za ka ce ɗanka ne shi ne a nan wato shi sa'ad ibn abi waqqas yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah hadha ibn akhi utba ibn abi waqqas wannan dan dan uwana ne utba ibn abi waqqas ahida ilayya ya mun wasiya an gane ko domin lafazin al'ahad yana daukan ma'anar alwasiya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa ahidina ila ibrahima وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سيجي أهد إلي أنه ابنه ya mun wasiyar cewa ɗan shi ne ko bayan ran shi in ɗauko wannan ɗa sai ya ce ungur ila shabahi ya rasulallahi kalli man yanda ɗan ya yi kama da ɗan uwana utuba in ji sa'ad wa qala abdubun zama abdubun zama sai yace hadha akhi ya rasulullah yace wannan dan uwana ne wulida ala firashi abi min walidati domin an haife shi akan shimfidar mahaifina wato daga kuyangarsa fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila shabahihi manzon Allah ya kalli da manzon Allah sai ya ga yaro yayi kama da wato utuba ibn abi waqas fara'a shabahan bayyinan bi utuba manzon Allah ya ga kama wadda take a bayyane wato da utuba yayi kama da shi hausawa muke cewa tamkar an tsaga kara faƙala sai wato munzan Allah sai ya ce huwa laka ya abdubun zama ya ce ya abdubun zama wannan ɗana ka ne ma'ana ce kaɗan uwanka ne rike shi manzan Allah ya ce alwaladu lil firash domin ɗa na ma'abucin mace ce ne domin alfirash wannan suna ne daga sunan mace mace an gane ko sawa'an mata ta aure ko baiwa ita ce ake kira da alfirash alwaladu lil firash aini sahibil firash manzo Allah ya ce da wato na ma'abucin mace ne kenan walil ahiril hajar manzo Allah ya ce shi ko mazinaci wato na gare shi tabewa ma'ana an gane ko na gare shi tabewa ba maganar a dauda a bashi larabawa sukan amfani da wannan kalima su ce lakal hajar ma'ana ka taɓe ba ka da rabu a kan wannan shi ne ma'anar kalimar kenan walil ahiril hajar manzan Allah ya ce na ga mazinaci alhajar ma'ana taɓewa maganar a bashi ɗa bata taso ba na mai mace ne kenan sai manzan Allah ya ce wa ta jibi minhu ya sauda ya ke sauda daga yau manzan Allah ya ce ki fake game da wannan ɗa falan yara sauda shi wannan yaro bai ga sauda ba har ta bar duniya me yasa saboda kasancewar anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tawarruh ne an gane ko ma'ana domin akwai shubha micece shubhar anan shi dan gaye yayi kama da kutuba ibn abi waqqas domin manzon Allah ya ga kamanni kama wadda take a bayyane dan yayi kama da kutuba sai dai kuma ga yadda hukuncin Allah yake wanda yake da mace kenan shi yake da ɗa an gane ku shi mazinaci ya cancanci tabewa ma'ana maganar a bashi dama bata mata su ba to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci matar shi sauda ya ce maza ki fake ma'ana kar ku ringa kadaita da shi an gane ko shine yace falam yara sauda kafu daga ran nan bai taba ganin sauda ba har ta koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala to dan haka wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci domin asali kenan da mai biya ne ga wanda yake da mallakar baiwa dan mu haka manzon Allah yace laka ya abdul zam'a manzon Allah yace huwa laka ya abdul zam'a ya kai abdul zam'a wannan ɗaji kanaka ne ma'ana ɗan uwanka ne domin ɗan mahaifinka ne alwaladu lil firash manzon Allah ya ce ɗa na ma'abucin mace ce ne kenan tunda baiwar mahaifinka ce kenan ɗa na mahaifinka ne kai ɗan uwanka ne walil ahiril hajar shi kuma mazinaci manzon Allah ya ce ya cancanci tafewa ma'ana ba maganar a bashi ɗa to don haka wannan hadisi yana nuna mana cewa wato mutum yakan iya riskar da ɗa amma da sharaɗi menene sharaɗi ya kasance matar shi ce ko baiwarsa ce kuma a samu gwalgwadon zamani wanda aka iya samun ɗa ya wuce tsakanin shi da ita menene karancin wato lokacin da ake samun ɗa daga kusanta tsakanin ma'aurata karanci wata shida a wata shida in kwana uku ya rage to ba ka da maganar ka ce ba ɗanka ba ne ba in ka ce ba ɗanka ba ne ba to wannan sai an je gaban alkali an yi da domin amma in a wata shida kwana hudu ya rage to wannan kana da ta cewa yasa saboda watannin musulunci watanni ne sha biyu a cikin watanni sha biyu shida suke yin nasab shida su cika an gane ko a wata shida in kwana uku yana iya ragewa mutum ya samu da amma in ya wuce kwana uku baka da an kace ba ɗanka ba ne an wannan kana kana da kana da yancin da zaka ce ba ɗanka ba ne amma in kwana uku ne ya rage a wata shida kace ba ɗanka ba ne to wannan sai an yi li'ani to amma yanzu misali a wata biyar ko a wata hudu mutum ya ce ɗan shi ne kaga a wata hudu ko a wata biyar ba a iya samun da ba maganar a samu da to don haka a nan kenan in har zamani gwargwadon yanda aka iya samun ɗa ya wuce to a nan kana iya maganar ka ce wannan ɗa naka ne an gane ko in baiwa ce kenan sai a ɗauki ɗa a baka in kuma hallo mace ce ce kace ɗanka ne to wannan kuma ana da maganar za a iya baka kamar misali irin wannan aure da ake adabu ana iya samun irin waɗannan al'amura na rikici duk da cewa a irin yau an samu wani ci gaba wanda yake na auna jini da sauransu amma za mu iske a hadisi na gaba yanda al'amari ya wakana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana shine yin aiki wato da kamanni an gane ko da sanin kafa menene ake cewa kafa shine wato sanin kama domin akwai waɗanda Allah yake haskaka basirarsu waɗanda sukan iya gane kamanni wanda in suka ga wani sassa na jikin mutum za su iya cewa wane jinin wane ne kuma inda za a je a bincika da izinin Allah za a iya dacewa akan haka shi ne irin mai irin wannan ilimi ake kiran shi fa'ib sannan kuma wannan yana nuna mana shi hukuncin alkali na kasancewa ga al'amari wanda yake mabayyani amma wannan hukuncin baya canza al'amari wanda yake ɓoyayye an gane ku don haka abin da yake zahiri abin da Allah ya zartar da shi na hukunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar bai yi amfani da wannan kamanni kenan ko da a yau an zo an auna jini to wannan an auna jini ba za mu yi lissafi da shi ba abin da yake zahiri shine za a zartar da hukunci me yasa a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga kamanni kama wadda take a bayyane tsakankanin wannan yaro da utuba amma da yake ga yanda hukuncin Allah yake ɗana wanda yake ma'abucin mata ne maza Allah sai ya dauki ɗaya ba wato wannan wannan abdubun zama sannan wannan hadisi kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna cewa dole ne mace mumina ta fake game da mazaje waɗanda suke al'asha ne da haka manzon Allah ya faɗa ga ita sauda yake cewa ihtajibi minhu ya sauda fake daga shi ma'ana karki bar shi kenan ya riga ya zama muharrami ke an gane ko me yasa saboda kasance wannan saboda akwai abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta fake saboda akwai al'amari wanda yake da shubha akwai al'amari wanda yake da shubha ita kuma shubha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake faɗa yake cewa wa bainahuma innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرعى حول الهما يوشك أن يرتع فيه الشاهد يشي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه يشي ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام da haka a nan kenan akwai shubha me yasa saboda yayi kama da utuba da haka manzo Allah ya ce ihtajibi minhu ya sauda to wannan yana nuna kenan duk wani wanda yake ajinabi kenan dole ne mace mumina ta fake game da shi nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك